بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗanda suka yi imani cewa idan an samu saɓani ko wata ɓaraka tsakanin waɗansu musulmai biyu ko waɗansu jama'a biyu na musulmai Allah ya ce ko sauran musulmai ku yi sulhu a tsakaninsu idan ɗaya ta yi tawaye ta ƙiyarda da sulhun Allah ya ce to ku haɗe mata kai baki ɗayanku har sai ta dawo kan hanyar Allah ma'ana dole sai ta karɓi sulhu kamar yadda muka faɗa sulhu dole ne a musulunci musulunci bai ba da lasisi ma wani musulmi ya yi gaba da wani musulmi har su haura kwana uku ba sa magana a tsakaninsu ba in ka ga haka to an fita a layi Allah ya ce innamal mu'minuna ikwa iyaka su mu'minai 'yan uwan juna ne fa aslihu baina akawaykum Allah ce ku dinga sulhu tsakanin ƴan uwanku da suka samu sabani a tsakaninsu inda aka samu waɗansu mutane biyu sun samu sabani a tsakaninsu Allah ya ce ku yi sulhu a tsakaninsu wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun Allah zai ji kanku mun yi bayanai kan waɗansu ayoyi na alkur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin waɗanda suka yi imani akan uwantaka na imani da kuma yadda ake ɗinke shi idan an samu baraka sannan dole musulmi ya yardar makansa cewa zai rayu rayuwa a tsakanin 'yan uwansa ita kuma rayuwa ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba dole sai kana da guziri na juriya da haƙuri wajen mu'amala da mutum Allah ba zai canza maka abokan rayuwa ba Allah ba zai ɗauke ka ya mai da kai cikin mala'iku ya ce ka rayu da su ba za kuma a ɗauke ka a mai da kai cikin aljanu a ce ka zauna da su dole dai mutanen nan da ba daɗi da ba daɗi da daɗi da ba daɗi a tsakaninsu ba ka sannan da yawan mutane su suke tada hankalinsu domin akwai wadda tashin hankali yake samunsa akwai kuma wanda shi yake tada hankalinsa ni abinda na yarda da shi a rayuwa idan har ɗana wadda duk abinda na mallaka shi ya fi kowa moran abu tunanina ya ƙare akan yaya za a yi zan mutumin kirki yaya za a yi na yi tarbiyyarsa yaya za a yi na samar mishi da maslaha a rayuwa yaya za a yi abubuwansa su gudana da tunanina da dukiyana da lokacina ko ba ni da lokacin kowa ina da lokacin yayana to idan aka ce wadda ka bashi irin wannan lokacin zai maka abin da baka so to me kuma don wani bari ya maka abin da baka so haka ne ko ba haka ba yaushe za ka ce wai wani kwalik ɗinka ya maka abin da ba ka so ga waɗanda ma kake kashe musu kuɗinka suna maka abin da ba ka so yaushe wani da ba ka tsina na mishi komai za ka dinga ɗaga hankalinka ya maka abin da ba ka so ga wadda ma yake cin kuɗinka na maka abin da ba ka so haka ne ko ba haka ba haka ne saboda haka akwai abin da ‘yan uwantakan musuluncin ake dubawa sai a kau da kai akwai abin da ake tsayawa a tattauna akwai abin da ake fada akwai abin da ake nuna bacin rai amma dai kuma kowanne akwai matakinsa amma kowanne daga cikinsu kuma baya yanke alaka da 'yan uwantaka na musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tahasad wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض المسلم أكو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يهكره سيتي التقوى ها هنا وأشار إلى صدره النبي سيتي بحسب امرئ من الشر أن يهكر أكاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه duk wata ƙofa da za ta haifar da ɓaraka a tsakanin musulmai sai da annabi ya toshe sai dai fitinanne ne zai je ya buɗe ta annabi ya ce latin hasad kar sashi ya dinga hasada masashi latin hasadu annabi ya ce kar sashinku ya dinga hasada masashi akan wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da sashi akan sashi wani kori ga ya ka canza sai ya taba shi wata inda wanta zai saya mata fridge a cikin gida to wata a cikin gidan sai ya mata zafi to yanzu kai haka a rayuwa haka kake so kaga yan uwanka baka so kaga wani ya sayi mota baka so kaga wani yayi gida baka so kaga wani yayi riga baka so kiga baki so kiga wata tana da wani abun arziki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahasadu kar ku dinga hasada ma junanku sai yace wala tanajashu kar ku dinga loba yan uwanku a shirya wata gadar zare malamai suka ce kamar kaya ne na sayarwa sai ka zo ka yi ta yi sama da farashin kayan don ka loba wadda zai zo a baya akuya ce mutum ya kawo ta kasuwa dududu ba ta wuce dubu talatin ba ka zo ta yin farko sai ka taya ta dubu arba'in kaga zai ɗan ja sai ka ce to bari ina zuwa to kaga wadda zai zo a bayan ka idan ya zo ya taya dubu talatin ba za a sayar mishi ba shi kuma mai akuya ka loba shi e wala ta najashu hatta kururuta abun sayarwa a yi mishi wani irin tallan da za a loba mai saya sai ya saya tukunne ga wai shi mai amfanin mai sai sai wannan abu tsaban iya tallata abun kawai annabi ce kar kuma musulmai in uwanku haka wala ta bagazu annabi ce kar ku dinga kiyayya a tsakaninku wane da wane sai a ce ba ga maciji tsakaninsu annabi ya ce karku dinga haka wala ta dabaru annabi ya ce karku juya ma junanku baya shine a ce kowa ya je ya hidimarsa ce to ba ruwana da wani kai hidimar ka in yi hidima na annabi ya ce musulmai kar ku yi haka da daɗi da ba daɗi a dai ci gaba da tafiya ta wala yabe ba'dukum ala bai'i ba'din annabi ya ce kar kuma sashi yayi ciniki akan cinikin sashi wannan ya shiga ciniki kai ma ka zo ka shiga cinikin yana haddasa kiyayya da gaba hatta nema idan aka karkata annabi ya ce to kar wani ya zo ya shiga nema za ku kulla gaba da wadda yake ciki iya tsawon rayuwa kaga dukkan ƙofofin fitina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya toshe su wa kunu ibadallahi ikwana annabi ya ce ku zan bayin Allah ‘yan uwan juna al-muslimu akul muslim annabi ya ce ai musulmi ɗan uwan musulmi ne la yazlimuhu musulmi bayi zalintan ɗan uwansa musulmi ce wannan musulmi ne ka je ka shirya wani zalunci ka cuce shi annabi ya ce musulmi baya haka ma ɗan uwansa wala yakhzuluhu kuma bayi taɓar da shi ya ga wani abu da ɗan uwansa zai halaka ya kau da kai waɗansu ne suka shirya za su damfari makwabcinsa za su damfari ɗan anguwansu an shirya wata cutarwa yana gani sai ya kau da kai ya wuce annabi ya ce musulmi bayi ma ɗan uwansa wala ya annabi ya ce kuma musulmi bayi ajiye ɗan uwansa musulmi ya yi ta sharara mishi ƙarya wala ya hakiruhu annabi ya ce musulmi bayi raina ɗan uwansa musu dinga mishi kallon ƙaskantacce saboda wata bayi da abin duniya ka dinga mishi kallon walakantacce saboda kawai masinjan ka ne a ofis ka dinga mishi kallon ƙaskantacce ko walakantacce annabi ce musulmi bayi ma ɗan uwansa musulmi idan ka kalli masinja ne to kuma ka kalli imaninsa da musuluncinsa musuluncin ai ya ɗara wannan matsayin masinja to musuluncin ake so ka kalla ba shi masinja annabi ya ce bi hasbimir in mina sharri ya ishi mutum sharri a ce masharranci ne mai lasisi an yi hakira a kafin musulun shi ne ya dinga walakanta ɗan uwansa musulmi ya rena ɗan uwansa musulmi ya dinga ƙasƙantar da ɗan uwansa musulmi irin wannan tsari da annabinmu annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsara mana yau musulmai a kansa suke rayuwa? yawwa inna malmuminu na eko Allah ya ce mu'minai yan uwan juna fa aslihu bayna akawaiku ku sulhunta ku daidaita tsakanin yan uwanku guda biyu da suka samu baraka ashe idan za a ɗora maka nauyin sulhunta wadda suka saba to ka duba girman kuma a ce kai ne sanadiyar saɓaninsu a ce kai ne sanadiyar saɓaninsu wane da wane a anguwanku ba su magana amma kai ne sanadiyar ba su magana ai ka ji kunya wane da wane a familinku ba su magana kuma kai ne sanadiyar ba sa magana ai ka ji kunya Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta goma sha ɗaya to sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yaskar qaumun min qaumin Allah ya ce kar waɗansu mutane su yi izgili ma ƴan uwansu wa'yansu mutane la yaskar qaumun min qaumin Allah ya ce kar wani sashi ya dinga isgili ma wani sashi ba yanzu muka gama bayani a kai ba? eh dinga jefa mishi maganganu na zolaya na kaskanci dinga isgili da shi duk wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama baya isgili irin wannan isgili ma uwansa musu kuma galibi za ka samu in kaga isgili to ana ma wadda ake ganin kashashe ne sai a idonsa na ma wanin kallon kasashe tukunne dinga isgili da shi Allah ya ce la yaskar qaumun min qaumin kar waɗansu mutane daga cikinku su dinga ma isgili su dinga isgili ma wani sashi daga cikinku Allah ya ce asa an ya kunu kairan minhum ta fayiwu a gun Allah waɗanda ake ma isgilin sun fi alkhairi a wajen Allah jama'a mun fahimta ta yi wadda kake kallonsa ba komai ba wadda kake kallonsa walakantacce ne rigarsa ba mai kyau ba ne wajen zamansa ba mai kyau ba ne abincinsa ba mai kyau ba ne kana kallon kashashe ne Allah ya ce ta yiwu ya fi ka matsayi a wajen Allah wadda kuma ya fi ka matsayi abin Allah ai ya fi ka eh yana daga cikin sharrin 'yan duniya shi ɗan duniya idan duniya ta riga ta zauna a ransa to duk wadda ba ɗan duniya ba kallon ba ƙauye yake mishi e kallon ba ƙauye yake mishi ina ganin waɗannan hayaniya da ake a rayuwa a shiga club a je a yi harkan mata a je a yi harkoki irin wannan shi a lissafinsa wannan shi ne wayewa inda har baka wannan to baka waye ba shi ne Allah ya ce a ƙur'ani زين للذين كفروا الحياة الدنيا الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا نعم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يتي زين للذين كفروا الحياة الدنيا Allah ya ce an ƙayatar makafirai rayuwar duniya me magariyar tukewa na burgewa a gunsu Allah ya ce rayuwar duniya wa yaskharuna min alladhina amanu Allah ya ce har suna izgili ma waɗanda suka yi imani izgilin za a maka ne kawai akan duniya saboda ka idan ya riga ya yi ido a duniya don haka Allah ya faɗa يعلمون ظاهرا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله يتي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسن دنيا تشكي دبي وهم عن الآخرة هم غافلون الله يتي أما قمد الآخرة رب كان النون إيه saboda ka shi ya san duniya ya goge a duniya na da ilimin duniya saboda ka idan ya ga mai addini cewa wannan ai jahili ne har waɗannan manyan alarammomin alkur'ani da ka gani musu kallon jahilai suke yanzu wadda ya haddace ƙur'ani a ce jahili ne ka gwada mana kai ka gani wani ya haddace alkur'anin zai iya ɗaukan alƙalaminsa ya rubuta alkur'ani zai gaya maka adadin kalmomin alkur'ani zai iya ga komi da ke tattare da alkur'ani yanzu jahili zai yi wannan to tun da bai yi irin karatun da shi ya yi ba wannan ɗin jahili ne shi nashi ilimin shi ne kawai ilimi duk ilimin da ba nashi ba jahilci ne eh to haka ne Allah ya ce zuyina lillazina kafaru alhayatud dunya su an kayatar musu da rayuwar duniya in dai kai ba dan duniya bane to ba amma kallon kai waye ne wayaskaruna min allazina amanu Allah ce suna isgili ma waɗanda suka yi imani Allah sai ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama Allah ce to masu tsoron Allah su suke sama da su a ranar alkiyama to wadda kuma ya yi sama a ranar alkiyama ai shi ne a sama shi ne a sama malan a duniya don ka yi sama saman ma kuma a najeriya imana haka ne ka duba kawai gwamnatoci da suka shuɗe tun daga sama har ƙasa gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ne na ƙaramar hukuma ne ka bi ka yi nazari ka lissafa komishinonin da ka sani sun fantama yau ba su ba labarinsu kuma suna duniya kai ka isa ka girga adadinsu ka girga ministoci da ka sani wadda duk abin da ake bugawa sun buga yau ba su ba labarinsu ai sama-sama inda a duniya ne balle a najeriya a ina eh ka samu ɗaukaka irin ɗaukakan lahira wannan shi ne ɗaukaka domin idan ka ɗaukaka kuma baka komawa ƙasa wallazi na taɓa fauƙahun yau malkiyama Allah ce wadda suka tsare dokokin Allah masu tsoron Allah su ne suke sama da 'yan duniya a ranar alkiyama haka ina jin suratul mutaffifin ne Allah ce innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
الله أكبر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون الله أكبر
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله يجي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الله يجي أرايور دنيا مجرمي waɗanda ke saɓon Allah suka rungumi duniya ba ji ba gani kanu min allazina amanu yadhakun Allah ce suna dariyan masu imani wa idza marru bihim yatagamazun in sun zo da su wuce a inda suke a dinga dan zum din ga sunan fa e ka san wani ce mishi ake sallau sarkin sallah to sallah ma har har a tsokani mutun da sallah eh ga su ya muallim na'am eh duk waɗannan abubuwan da yawa ana faɗansu ne saboda irin kasassun mutanen nan ne kasassun mutane ana musu kallon haka kun san musan lokacin da ko mota aka ga malami na tuka ce la malam ya iya mota saboda wata bakon abu ne aka dawo kuma an wuce tuka mota in an gashi da mota ce la wayan sai ya mishi innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun Allah ya ce waɗanda suka mujurmai suna dariyan waɗanda suka yi imani wa idza marru bihim yatagamazun wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakin in sun koma zuwa ga iyalansu da su koma cikin nishadi irin sun dan jefa magana din eh sun zolayi gidadawan mutane wa ma ursilu alaihim hafizin Allah ce ni kuma Allah ce wa ma ursilu alaihim hafizin ba a aike su ba a tura su kuma lura da rayuwarsu shi wadda kake ma izgilin Allah ce to waye sa ka ka kalli rayuwarsa bari ka ga me yake ci waye aike ka in talauci yake ciki waye sa ka sai ka ambace shi da talaucinsa Allah ce fal yawmal ladhina amanu minal kufari yadhakun Allah ce to a yau ba ranar alkiyama ba Allah ce masu imani za su rama izgilinsu za su rama dariyansu duk wanda ya ma dariya in an je lahira Allah zai ce karama dariyarka kaga dariya mai daɗi kenan amma dariyan duniya ba dariyan yan kwallo ba ne yau yana ihu sun sha gobe kuma ya dake an sha su saboda ka shi kullum bayi da tabbas idan an gama wannan season din to kuma ana fargaban na gaba da wada a haru abun na akwai wahala kai kullum a cikin fargaba yau sun sha yana farin ciki to haduwansu da waɗancan kuma haka zai kwana yana fargaba ɗan masiba amma haka ne ko ba haka ba ne haka ne shi ɗan ƙwallo kullum duniya a cikin fargaba yake in an gama yau sun yi nasara to yanzu zai ɗan ji sanyi-sanyi to jibi kuma da su haɗu da wasu to inda a haɗun kuma yana cikin fargaba a wannan ai jarrabawa ce wai sai ce mun ci su sun ci su ne amma kai ka ai kana bauchi e kana fama da kanka sun ci su ne e wai kuma akan wannan abun har a yi fada ba ikon eh baka yi fada kan kare addininka ba baka yi fada kan kare mutuncin al'ummarka ba baka yi fada akan abin da ya kamata ka yi fada ba kana fada akan waɗanda ba su san labarinka ba ba su san labarinka inda za ka mutu ba su san ka mutu ba inda za ka kwanta a asibiti ba su san ka kwanta a asibiti idan ran da ka mutu ba zai hana su yi maci ba ko zai hana wai har ai doke-doke har ai doke-doke har gaba ana yi Allah ya shirya mana mutanen Allah ya shirya mana mutanen faliyau mallazi na amanu minal kufari ya Allah ya ce to a yau masu imani za su yi dariya wa kafirai alal ara'iki yanzurun akan karagu na gidan aljanna kaga kai wata ilka mai dariya ne akan benci shi kuma sai an bashi karaga ta gidan aljanna yana kishin gide to lokacin da da a wuce da kai Allah sai ce karama dariyarka sai Allah ya ce hal thubbibal kufaru ma kanu yaf'alun Allah ya ce an saka ma kafirai da abin da suka yi an saka musu to duk rigimar da za a yi ka yi ƙoƙari ka tsare lahirarka a can magana yake na duniya yana da sauƙi ka yi ƙoƙari ka tsare lahirarka a can magana yake Allah ya samu dace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yaskar qaumun min qaumin Allah ce kar wasu a cikinku su dinga isgili ma wasu a cikinku jama'a muna ji karka yadda kama musulmi wani iskil karka mai iskil karka mai iskil karka ma wani ɗan'uwanka musulmi iskil duk wadda ka ganshin nan a yadda ka ganshi haka Allah ya yi shi ba wadda ya cika wata takarda ya ce ni talaka nake so na zama ko baki nake so na zama ko gajere nake so na zama ko gurgu ko makaho nake so na zama haka Allah ya ga dama ya yi shi ya yi shi Allah ya ce wala asa an yakunu khairan minhum kuma mai yiwuwa ne waɗanda ake ma isgilin su ne mafi alkhairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu isgilin Allah sai ce wala nisa'un min nisa'in hakanan kar su ma mata sashi su dinga isgili masashi asa an yakunna khairan minhunna Allah ya ce ta yiwu su ma waɗanda ake ma isgilin su ne mafi alkairi abun Allah a kan waɗanda suke musu isgili ƙasan su ma mata haka suke wata idan ta shigo sai an kalli zaninta tukunna a sanya da a yi hulɗa da ita haka ne ko ba haka ba haka ne la haula wala quwwata illa billah idan aka ce rigar mutum ko zaninta shi ne zai ba da yadda za a yi mu'amala da shi ko da ita ai an ji kunya a ce da suturar da mutum ya sa shi ne lasisin ka girmama shi ko ka walakanta shi zanin da 'yar uwarki ta sa shi zai ba ki dama ki mutunta ta ko ki kaskantar da ita amma dai an ji kunya Allah ce wala nisa'un min nisa'i Allah ce kar mata sashinku ya dinga isgili masashi a sa an ya kunna kairan min hunna Allah ce ta yiwu waɗanda ake ma isgilin su ne mafiya alkairi akan waɗanda ake ma isgilin akan waɗanda suke isgilin jama'a mun fahimta isgili da walakanta 'yan uwanku doka ne Allah ya hana doka ne Allah ya hana kar saboda mutum bayi da shi saboda mutum bai kai ba a wajenka wannan dalili wannan dalili ya zama shine dalilin da zai sa a yi mishi izgil wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna Allah ya ce wala talmizu anfusakum Allah ce kar ku dinga aibanta kayukanku ma'ana kar ku dinga aibanta junanku duba wata bakar magana ya jefa ma uwansa musu soke shi ya aibata shi kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu annabi ya ce kowane musulmi haramun ne a kansa ɓangaren uwansa musulmi irduhu mutuncinsa duk abin da in ka faɗa zai zubar da mutuncin ɗan'uwanka musulmi haramun ne ka faɗe shi duk abin da in ka faɗa zai rage ƙimar wani musulmi Allah ya hana ka ambaton wannan abu wa maluhu haka dukiyarsa ta kowace fiska an haramta maka cin dukiyar ɗan uwanka musulmi ba da haƙƙi ba wa damuhu haka jininsa Allah ya ce wala talmizu anfusakum kar ku dinga aibata junanku kar ku dinga aibata junanku sukan ƴan uwanku fadin munanan maganganu akan ƴan uwanku wala tanabazu bil alqab Allah ce kuma kar ku dinga jifan ƴan uwanku da munanan laqaba ka yanki wani suna na fasikanci ka jefi ɗan uwanka ka yanki wani suna na cin mutunci ka jefi ɗan uwanka wala ta na basu bil alqab Allah ce karku dinga jifan junanku da sunaye laƙubba masu muni jama'a muna ji wannan duka dokoki ne a cikin alƙur'ani karka yadda kana magana da wani musulmi ka ce mishi dabba ko jaki Allah ya hana idan ya shiga hakkinka duk wata hanya da shari'a ta bayar ta baka ka bi hakkinka amma wala tanabazu bil alqa duk hanyar da zaka bi ka nemi hakkinka in ba da ka yi haƙuri akan cutarwansa ba Allah ya baka dama ka bi hakkinka wa in aqabatum fa aqibu misli ma uqibtum bihi amma wannan karyasa ka mai suka ka aibata shi ka jefe shi da wani lakabi mai muni Allah ya ce bi isa lismul fusuku ba'dal iman tir da sunan fasikanci bayan imani kai imani da Allah musulmi ne dan uwanka ka jefe shi da wani lakabi na fasikanci Allah ya ce to to wani lakabi mai munin ma shi yake sawa kansa haka ne ko wani shi zai sama kansa suna accident haka ne ko ba ka ba eh duba wani suna na tashin hankali ya sama to ko shi ya sawa kansa kai karka kira shi da wannan sunan saboda mai sa sunan fasikanci ismul fusuk ne to kai kuma karka jefe shi da irin waɗannan sunai Allah ya ce wa mallam ya tub duk wadda bai tuba ba fa'ula'ika humus zalimun to irin waɗannan su ne azzalumai in ji Allah saboda ka waɗannan dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su a tsakaninmu kuma duk doka kafin ya ambace ta sai ya kirayi waɗanda suka yi imani da Allah ya kira waɗanda suka yi imani da Allah ya ce kar su sha gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira kuma waɗanda suka yi imani da Allah ya nuna musu ladubban girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma kira waɗanda suka yi imani da Allah ya ce idan aka zo musu da mummunan labari akan ‘yan uwansu Allah ce su bincika wannan labari sannan Allah ya kira waɗanda suka yi imani da Allah ya ce su dinga ɗinke baraka da take tsakaninsu na saɓani da yake tsakanin ‘yan uwansu ta hanyar sulhu kafin Allah ya kirayi waɗanda suka yi imani ya ce kar sashi ya dinga isgili masashi kar su ma mata sashi su dinga isgili masashi ya kuma yi mana kashedi da sukan ‘yan uwanmu da aibata ‘yan uwanmu sannan ya hane mu game da jifan junanmu da munanan laƙubba Allah ya ce to duk wadda bai tuba daga waɗannan ayyuka ba Allah ya ce ya zama daga cikin azzalumai Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk